إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ما زلنا نتحدث عن أسباب الطلاق التي ترجع إلى الزوجين معا ومن هذه الأسباب إخفاء المرض أو العيوب الموجبة للطلاق قبل الزواج وهذا نوع من الغش وفي صحيح مسلم مرفوعا من غشنا فليس منا وقال الله تعالى ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم فلا يجوز كتمان العيب الموجب للطلاق عند معرفته قبل الزواج من أجل ذلك يجوز لهما إجراء الفحص الطبي إن أرادا ذلك قبل الزواج لانتفاع الريبة إلا أنه إلا أنه يستحب أن يكون أكثر من مرة واحدة وتتفق النتائج في ذلك لاحتمال الخطأ فيه ومن هذه الأسباب أيضا أيها المسلمون الخيانة الزوجية والخيانة الزوجية سبب من أسباب الطلاق بجميع أشكالها قولية وفعلية وجسدية وعاطفية ونحوها وهي منتشرة بشكل كبير في محلات الوظائف أو في المدارس والجامعات أو المستشفيات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال أيضا إن الله لا يحب الخائنين وقال أيضا والله لا يهدي كيد الخائنين ومن الأسباب المشتركة التي تعتبر من الأسباب الحديثة الجوال الموبايل ومن أبرز هذه الأسباب في الطلاق الحديث حيث يؤدي سوء استخدام الجوال الإدمان وإهمال الشريك ومنه تأتي العلاقات المحظورة عبر الانترنت وتطبيقات الدردشة وربما فتش أحد الزوجين هاتف الآخر سرا فيصطدم بما لا يخطر بباله والجوال في الغالب يكون سببا سبب الخلاف ثم الطلاق وأما في حق الزوجة فيحدث ذلك عندما تكثر الزوجة من مشاهدة اتصالات الزوج في داخل المنزل ربما طلبت الزوجة من الزوج ترك الجوال للحديث معها أو العناية بالأولاد فيزداد عند ذلك عناده فتحدث المشكلات وبعض الرجال يملأ جواله بالمقاطع الفيديو المحرمة وتكتشف زوجته ذلك فتنصحه ويكون ذلك سببا للنزاع وارتفاع الأصوات ثم الطلاق ومن ذلك اكتشاف الزوجة وجود رسائل من فتيات في جوال زوجها وعندما تصارح الزوجة الزوج بذلك قد يعترف وقد ينكر ثم تبدأ المشكلات ومن ذلك أيضا أن بعض الزوجات تطلب من زوجها أن يترك جواله بدون رقم السر لتتمكن من رؤية ما فيه في أي وقت وذلك من شدة غيرتها وعندما يرفض الزوج ذلك لأسباب يراها مقنعة بالنسبة له تزداد الغيرة والشك فتبدأ المقدمات في طلب الطلاق فيحدث الطلاق وأما في حق الزوج فإذا أكثر من محاسبة الزوجة على كثرة مكالمتها لأهلها أو صديقاتها فيحدث النزاع عند ذلك ويكون سببا للطلاق ومن ذلك أيضا إحمال الزوجة لبيتها بسبب كثرة المكالمات أو الجلوس على المواقع الاتصال مما يجعل الزوج يعاتبها ثم تحدث الخلافات ومن ذلك أيضا إهمال الزوجة لجهاز الجوال وتركه مع الأبناء وإذا أصيب بأضرار طلبت من زوجها جوالا جديدا فتنطلق المشكلات فيحدث ما يحدث ومن ذلك أيضا متابعة الرجال في مواقع الاتصال بحيث يثير ذلك غضب الزوج فيحدث الخلل وتبدأ النزاعات وتنتهي بالطلاق والعياذ بالله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta bayani a kai bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani cewa wato yana daga cikin abin da bamu gushe ba muna magana akan shi shine dalilan rabuwa aure waɗanda suke faruwa tsakankanin ma'aurata guda biyu su biyun duka wanda ba dalili ba ne na ɓangaren namiji ko na ɓangaren mace a'a dalilai ne waɗanda suke fitawa ta ɓangarorin guda biyu kowanne daga cikinsu ana iya samun shi da shi ‘yan uwa musulmi yana daga cikin waɗannan dalilan na mutuwa aure wato ɓoye cuta ko kuma ɓoye aibi wanda yake iya haifar da saki gabanin aure lokacin da mutum yake ƙoƙarin auren wata sai zamana tana da wani ciwo ko tana da wata larura wanda ita ta ɓoye ba ta sanar da shi ba kamar yadda magabatanta sun kama wajen ɓoyewa ba a sanar da shi ba sai bayan aure kwatsam sai ya bayyana gare shi sai ya je ya tsane ta bai iya zama da ita sai rabuwa aure ta auku kamar yadda bangaren namiji ma ana iya samun namijin da yake fama da wata larura ko wani ciwo boyayye amma ya ki ambata shi ya ki gai wanda kowa ya san wanda yake da wannan larurai ba lalle bane a iya yarda a karbi aure tare da shi sai ya boye wannan larure ko wannan ciwon ko wannan aibin wanda yake fama da shi sai lokacin da aka riga aka yi aure bayan abu ko aure sai ta bayyana ashe yana da ciwo kaza ashe yana da aibi kaza ashe yana da matsala kaza shi yasa malaman fiqh suke zana wasu cututtuka waɗanda wannan cututtukan suna zama sanadiyar kashe aure suna cewa tun tashin harko duk wanda ya san yana da shi ko bangaren namiji ko bangaren mace to baya dacewa ya yarda a yi aure ba tare da ya bayyana wannan ciwon ba dole ne ki sanar da wanda zai aure ki cewa kina fama da larura ta ciwo kaza in ya gamsu da ke ya aure ki a haka in yana da kokarin ya je ya nema miki magani ya nema miki magani ki warke a cigaba da zaman aure amma baya dacewa ki boye kawai sai bayan aure kwatsam sai ya bayyana ashe ciwo kaza gare ki baya dacewa ka boye sai bayan aure kwatsam sai ya bayyana ashe kana da ciwo kaza ita kuma sai ta ji ba ta iya zama da mutumin da yake da irin wannan ciwon dan uwa musulmi yin haka wannan yana daga cikin nau'i na yaudara da cuwa-cuwa da zalunci wanda wato hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya ha'ince mu mu musulmi to baya tare da mu Allah maɗaukaki ya ce, Wala takatumu shahada, kar ku saki ku ɓoye shaidu, in dai shaidu ko shaidu tsakanin mu'amala ta kasuwanci ko shaidu tsakanin mu'amala ta bashi ko shaidu tsakanin mu'amala ta aure, duk wata mu'amala wadda za a kulla tsakanin wani da wani a matsayinka na wanda zai iya ba da shaida, to kar ka saki ka ɓoye shaidu. Allah ta'ala ya ce, duk wanda ya ɓoye shi, to wannan yana da lalatattar zuciya kuma Allah yana ganin abin da kuke aikatawa yana sane da shi don haka baya halatta a boye aibin da aka san in ya bayyana cikin aure to zai kashe aure to tun tashin harko ma ake bayyana shi idan bangaren wato iyaye ne to su su yi kokarin su sanar da wanda zai yi aure idan su sun san da aibin su sanar da shi da wannan bayawa Allah tana da iskoki masu tsanani a gaya mashi me yasa ba a gaya mai sai bayan ya aura kawai sai ya ga ana ta bala'i cikin ɗakin shi shi bai san da haka ba ƙarshe ya ɗora ladama da cewa ashe iskoki gare ta ya kamata duk macen da take da iskoki a yi wa mijinta bayani kamin ya aure ta cewa wannan tana da jarabawa na iskoki mu ma nan gaskiya mun yi iya iyawan mu muna fama kenan idan zaka aure ta da haka to ka ɗauki mataki na nema mata magani kaga wani zai yarda akwai wanda shi ba ruwan shi da iskoki zai ce a wannan ba matsala tunda dai ana magani zai aura a haka amma wani sai bayan auren kadai sai ya gano ashe iskoki gare ta kawai sai dora ladama yana lissafa cewa yana cikin yarda da ta cutar da aka yi mai bangaren namiji ma ashe shi ma aljannu gare shi ba sani ba sai an wato sai bayan an yi aure wato ai ta wahalar da ita zamana bata san da wannan ba inda ta sani wata kinda da bata karbi auren nan ba haka ma wasu cututtuka waɗanda suke sanannu cewa duk wanda yake da su ya kamata a san da su kamin ya yi aure to ba ya dacewa a ɓoye irin waɗannan 'yan uwa musulmi shi ya sama ya halatta tsakanin wato namiji da mace wanda za su yi aure tsakaninsu ko saurayi da budurwa ko bajawari da bajawara idan za su yi aure ya halatta su je likita a auna su ana idan wani ya buƙaci haka ko ita ta buƙaci a je likita a ɗan yi gwaji ko shi ya buƙata to wannan ba matsala ba ne a shari'ar musulunci daidai ne shi sa malamanmu Allah yi masa rahama na zamani yana cikin fatawoyin zamani wanda suka yi na cewa ya halatta tsakanin waɗanda za su auri juna su buƙaci su je likita a yi masu gwaje-gwaje su ce to su ce ma likita wato mu aure ne za mu yi tsakaninmu to mun zo kama mu gwaje-gwaje duk wata cuta wadda ka san bai kamata ba a ce tsakanin ma'aurata akwai ta to ya kamata a gwada a gani in guda daga cikin mu yana fama da ita ko dai ya nemi magani ko kuma kawai a san yanda za a yi wannan ya halatta amma sai dai malaman da suka yi fatawan cewa ya halatta a yi gwaje-gwaje sun ce yana da kyau wannan gwaje-gwajen in za a yi shi a yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in so samu ne a yi kamar guda uku me yasa malamai suka faɗa haka domin malamai kullum suna aza fatawa akan tsari da kuma dacewa sun gano a ƙarƙashin bincike cewa gwaje-gwajen likitoci ba dukkan shi bane yake gaskiya kuma su ma likitocin sun yarda da haka nan likita yana iya zuwa ya gwada ka sai ya ce kana fama da ciwo kaza ashe na'urar ce ta yi kuskure in aka ƙara gwaji kuma sai ta nuna kuma ba ka fama da shi to kenan in haka nan ne matukar dai ma'aurata ne za su yi gwaji to yana da kyau ya zama gwajin ba ɗaya ba za su yi ko biyu in akwai dama su yi gwajin kamar guda uku haka kuma likitoci daban-daban idan dukkanin gwajin ya tabbatar da ciwo guda kuma dukkanin guda uku sun tabbatar da shi to yanzu ya zama babu kwankwanto kenan amma in dai guda ne akwai kwankwanto akwai yiwuwar ƙarya ne akwai yiwuwar gwajin ne ya gwaji shirme ko ya gaji domin an shayin haka duk likitoci sun san da wannan waɗanda suke zuwa wajen likitoci su ma sun san da wannan akan haka kenan idan ma'aurata za su yi gwaji domin su yi aure to ba daidai ba ne ta tsaya akan gwaji ɗaya musamman idan na farkon ya bayyana matsala to ya kamata a ƙara na biyu a ƙara na uku idan dukkanin guda ukun sun bayyana to ana kyautata tsammanin ba yayyuwa dukkanin gwaje-gwajen nan guda uku su haɗu su yi ƙarya don haka dai ana son a yi gwaje-gwaje har lokacin da aka hudda kwankwanto wato idan akwai wani kwankwanto da tsammani tsakaninsu in kuma wato ɗaya daga cikin ma'aurata ba su buƙaci wannan gwaje-gwajen ba to ba dole ba ne sai da shi da haka dai 'yan uwa musulmi yana daga cikin dalilan da suke kawo rabuwa aure waɗanda suna faruwa ɓangaren namiji kuma suna faruwa ɓangaren mace shine ha'inci da cin amana cikin gidan aure ‘yan uwa musulmi cin amana da yaudara ta ma'aurata tsakankaninsu ɗaya ne daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kashe aure ba lalle ba ne miji idan ya gano matar shi ta ci amanar shi dangance da zaman aurensu ya iya haƙurin ci gaba da zama da ita ba lalle ba ne mata idan ta gano mijinta ya ci amanarta a zamantakewa su ta aure ta iya haƙuri na ci gaba da zama da shi to wannan kuma cin amana na zamantakewar ma'aurata yana da kaloli daban-daban akwai cin amana na magana ya zama ya same ta tana magana da wani irin maganar da bata dace ba mace mai aure ta yi da shi akwai cin amana na aiki ya zama na mace ta samu mijinta yana aikata wasu ayyuka wanda baya dacewa ya aikata su da wata wadda ba matar shi ba to wannan ma cin amana ne akwai cin amana na gangar jiki namiji ya amfani da gangar jikin shi a inda bai dace ba ga wata wadda ba baya aurenta matar shi ta fahimci yana aikata haka to wannan yaudara ne ko kuma kotan ita matai a same ta ta yi amfani da jikinta ta yaudari mijinta ta ba wani wanda ba mijinta ba jikinta wato wannan ma cin amana ne da yaudara haka ma akwai cin amana da yaudara na nuna kauna da soyayya wato ƙauna ko maganganu na soyayya da ƙauna wanda ya kamata zuciyarta ta ɗora huddo wasu kalmomi wanda mijinta ne kaɗai ya dace a ji tana faɗa ma haka kawai sai a same ta tana faɗa ma wani ƙato ko wani bai sai da kamiya ungosu ko wani wato sai zama nan miji ya lissafa wannan cin amaran shi ne da ha'intar shi ba zai iya jurewa ba sai sanadiyar don haka dai wato yaudara da cin amana na ma'aurata yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da suke wato kawo rabuwa aure kuma wannan wato yana cikin abin da ya walwatu musamman ma a wajajen a wajajen aiki ma'ana biro-biro na ma'aikata da kuma wato wajajen da dai ma'aikata suke haɗuwa musamman ma'aikatun da ba a yadda da Allah ba me nake ni da haka ma'aikatun da Allah ba ya da doka a ciki saboda cakuɗayya tsakanin maza da mata Allah bai isa bai sa masu doka su bari to irin waɗannan ma'aikatun wanda suke ganin kamar su ma'aikatar su ba ma'aikatar Allah bace ko ta annabi don haka dokokin Allah da dokokin annabin Allah ba su aiki nan wurin cewa ba a zaunawa ƙugun mace da ƙugun namiji wanda wagga macen tana da aure mijinta yana can wata ma'aikata kai ma kana da aure matarka tana gida ko tana wajen wani aiki ka baro amma sai ka zo ka dambara ka daidai da kugun matar wani ku zauna a haka nan wurin aga wannan yana daga cikin hanyoyin da shedan yake wato nuna ma mutum sannu sannu sannu yana jawo shi har ya kai shi ga aikata alfasha shi yasa kake ganin da yawa daga cikin ma'aikatu wallahi ana samun cin amana da yaudara ta aure matarka tana aiki a wata ma'aikata to sai yanda Allah yi wannan abokanan aikin nata ba lalle bane su kiyaye alhorma da daraja ta aure ba lalle bane a ce suna suna shirye akan duk abin da suka san ya shahi daraja aure su kiyaye kar su yi wata mu'amala wadda ba ta dacewa da wannan matar ta aure mahi yawanci mutane ba su kiyayewa jin haushin ma a ce masu a kiyaye suke yi suke an hana su shakatawa an hana su jin duniyarsu don haka yan uwa musulmi yana daga cikin wuraren da hakan yake yabaita cin amana auratayya makarantu na boko da ma har na islamiyya ɗaiɗaiku ana samun haka wato cin amana wato aure sai zama na wata mai aure ce daga taje ta ɗora koyon karatun ƙur'ani sai a sami yaudara da cin amana a wajen koyon karatun nan nata to musamman ma kuma makarantu na boko ana samun haka a cikin wato koleji koleji da instituci da dama kai har da jami'u da dama ana samun wannan cin amanan na aure mutum yana ganin matar shi yana auren ta bari ya barta ta je ta yi jami'a kaza bari ya barta ta yi to daga zuwa jami'an nan ko dai daga bangaren ta a samu sakaci wanda zai bayu zuwa ga cin amana aure ko kuma a daga ɓangaren wata kura daga cikin kurayen mazaje masu harauta ruwa a jallo waɗanda kullum suna harautar mata babu ruwansu da bincike da sun gama ci. To an ma samu da yawa wata macen ma tana da aure amma ita za ta nuna ma wasu ma'aikata cewa ita ba mai aure ba ce. Sai alaƙa ta kullu ta yi nisa sai bayan ta yi nisa sai miji ya gano matsala ta faru. Don haka dai cin amana ta zamantakewa aure wannan yana daga ciki wasu lokuta cin amanan nan ta zamantakewa aure wallahi daga zuwa likitan ana ganin matarka kana kiyaye ba ta hita amma dai ba za ka hana ta ba ta je likita ta yi au ba za ka hana ta ba ta je likita ta binciki a binciki wata cuta ta amma daga zuwa likitan nan sai cin amana aure ya faru su likitocin da masu aiki likita su shaidu ne akan cewa yana daga cikin wajajen da banna ta hiwaruwa cin amana da yaudara ta aure hiwaruwa wallahi tallahi likitoci suna daga ciki saboda ni saboda shi likita ana ɗaukar shi amintacce ne don haka in mace larura ko ciwo yasa dole sai ta bayyana wani shashe na jikinta wasu lokuta ma cirecin ta ma sai ta bayyana gaban likita saboda larura ta zama dole sai ta yi haka to daga bayyana cirecin ta shi kuma sai sha'awar shi ta motsa sai abin da ba a tsammani ya faru don haka ba wai manyan likitoci ba ma'aikata wannan duk likita mutumin kirki amintacce yana shaidu da cewa ana aikata fa alfasha da zinace-zinace da matan aure da ma 'yan mata daga zuwa likita wajen gwaje-gwaje ko wajen awo ko wajen abin da yake kama da wannan wannan kowa ya san da wannan da haka likita yana daga cikin wajajen da irin wannan yaudara yake yawan faruwa kamar yanda ba da jimawa ba ma a nan kasai wannan ƙure ta ɗan taso ta ɓangaren likitanci saboda haka wato ha'inci da cin amana a cikin zamantakewa aure wallahi ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke kashe aure in mutum ya gano matar shi daga ta je wajen awo ta ƙulla alaƙa da wani daktar ko ta karɓo lambar shi kuma yana kiranta yana mata bayani tana kiran shi kaga ba lalle bane ya samu gamsuwa da duk wani bayani da zai biyo baya idan mutum ya gano cewa dan haka ba wai likitoci ba hatta waɗanda suke zuwa su tashi su suna ba mu labarurrukan cewa abun ba kyau na cewa likita likitan nan wallahi akwai matsala dan haka Allah ta'ala ya tsare mu Allah yana faɗi a cikin littafin shi mai tsarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku saki ku ci amanar Allah, kar ku ci amanar manzon Allah, kar ku ci amanar kawunan ku wa antum ta'lamun kuma alhali ku kuna sane. Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin Alƙur'ani yana cewa inna Allah la, ya, la, la yuhibbul kha'inin. Lalle Allah baya son masu ha'inci masu cin amana. Allah yana faɗin cewa inna Allah la yahdi kaidal kha'inin. lalle Allah baya shiryar da makircin maciya amana mayaudara da haka ke ganin duk mutum in dai ya yi yunkurin cin amana to sai Allah ya fallasa shi domin Allah bai dora shi akan daidai zai rude zai kumauce zai rasa yanda za yi wajen kewaye kewaye da boye boye Allah ke fallasa shi asirin shi ya tono da haka yana daga cikin dalilai na mutuwa aure wanda ana samun su bangaren namiji ana samun su bangaren mace shine wayar salula ta zamani wayar salula salula tana zama sanadiyar yin salula da auratayyan wasu ‘yan uwa musulmi yana daga cikin manya-manyan dalilan rabuwa aure na zamani wanda suke kashe auratayya wato wato amfani da salula mummuna amfani saboda wani yana da salula amma baya da fiƙihun amfani da salula bai san da cewa ba wannan salulai tana iya jawo mai sharurruka da bala'ika masu tarin yawa matuƙar dai bai zamanto ba yana da basira yana da hankali na iya amfani da wannan wayar tashi ta salula. ‘Yan uwa musulmi, sau da yawa, abu na farko wanda yake faruwa game da salula kuma mahi yawa shine, shine ma'ana mutum yana salula tana zame mashi jiki. Kullum in aka sallame sallah farkon zikirin shi shine ya jawo salula shi ya dandanna. Idan aka wato idan ya shiga gidan shi ya zaune duk irin yanda ya sha wahala wajen aiki, to yana zaunawa a gidan shi farkon abin da za ya jawo salulan shi ya dona kai ya daddanna idan ya tashi daga kwana farkon abin da za ya jawo salulan shi ya daddanna ma'ana salula ta zama mai ciwo ta zama matsala ta zama bala'i ta zama kasa'i kullum cikin tattaba ta yake to sai zamana ya samu ciwon dawwama akan amfani da salula ta inda bai ma san da wannan ciwon ba shi wannan kuma yana haifar da in miji ne sai ya watsi da matar shi ba ta da wani muhimmanci sai ta dora jin ya taba komi bace a shi wajen shi tana mai magana kan shi a dole mm mm bai ma ji ta da kyau ba bai ma mai da hankalin shi bai saurare ta ko kuma in bangaren ita macen take yi sai miji ya fahimci to wannan salulan ma ta hishi muhimmanci a shi ta dole kanta akan salula yana ƙaraji yana mata magana ko iya dago kai ba sai ta kalle shi ma sai dai daga mm sai mm wato anan kallon salula kadai dan haka ƴan uwa musulmi wato yana daga cikin abubuwan da suke lalata auratayya. Masu bincike na zamani sun gano salula tana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa na zamani wanda suke sanadiyar kashe aure. Kuma inda za ka je ka binciki masu shari'a sai ka sha mamaki. Shari'a da yawa ta tsakanin ma'aurata kawai sanadiyar salula ce. salula wata ‘yan matsala ‘yan ƙarama ta salula an kasa ɗaukar mataki a kanta sai ta zama babba, ƙarshe sai ta kashe aure. ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin abubuwan da ake samu ta ɓangaren salula wato alaƙoƙi waɗanda ba su dace ba ta intanet. Ko miji ya ɗora alaƙoƙi wanda ba su dace ba da wasu a waje ta Facebook ko ta WhatsApp ko makamantansu, ko kuma ita mata a same ta tana amfani da wannan. tana tura sako tana ce ma wani wato ya birge ta tana wato ya ban shi tana wani mawaki ma ne mashahurin mawaki ko mashahurin dan fina-finai sai ta tura tura mai sako wai wallahi yana birge ta wallahi lamarin shi yana yi ta dora yaba shi sai zaman namijin ya ga haka sai ran shi ya ɓaci haka ma bangaren shi ma namiji ɗan uwa musulmi ana samun cikin ma'aurata wanda zai dora binciken salular wani kwatsam sai ya ɗauki salular wani a sirrance yana bincike yana bibiyar ta kwatsam ba zato ba tammaha sai ya ga abin da ran shi zai ƙuna abin da zai ƙona mai zuciya ‘yan uwa wato wayar salula tana daga cikin ababen da ke haddasa abu na farko da take haddasa wa rikici tsakanin ma'aurata da saɓani to daga wannan rikicin da saɓani sai ya kai ga wato mutuwa aure don haka a ɓangaren wato mace ko a ɓangaren namiji a lokacin da hakan yake faruwa daga cikin musallan haka shine ya zamanto mata ta yawaita ta yawaita kiraye-kiraye a nan cikin gida lokacin da mata za ta yawaita kiraye-kiraye ko kuma za ta ga shi mijinta yana yawaita kiraye-kiraye a cikin gida to sau da yawa wasu mata sai su nemi ga mijin su nemi cewa don Allah ya aje salulan nan ko kuma wata macen ma saboda zahin kishi in ta ga mijinta kawai ya kira wannan ya kira wannan ya kira wannan sai ta hige salulai da kanta sai ta aje gehe sai shi kuma wato hushin shi ya motso da bacin ran shi sai a daga murya sama sai hakan ya sanadiyan mutuwa aure wasu lokuta za ta nemi cewa aje salula ya ba ta kulawa ko ya aje salulan nan ya kula da ɗiyan shi ya yi muhimmanci amma hakan sai a kasa fahimtar juna sai ya zama sanadiyar rabuwa aure wasu lokuta wato cikin maza ana samun wasu mazaje da aurensu amma salularsu cike take da fina-finai na batsa waɗanda ba su dace ba yana da 'yan fina-finan shi guda talatin da uku ko guda arba'in waɗanda ya aje kawai yana kallo lokaci zuwa lokaci yana tada ma kanshi sha'awa kwatsam ba zato ba tamaha sai matar shi ta ga waɗannan bidiyoyin na tsiraici bidiyoyi na matan banza waɗanda ba su dace ba sai ta mai nasiha sai nasiha ta zama masiha su yi tsegumi sai hakan yi sanadiyar mutuwa aure wasu lokuta kuma wato ana samun cewa matar shi za ta bincika salulan shi kwatsam sai ta gano akwai wasu saƙonni wasu mesajoji wanda wasu 'yan mata suke aiko mai daga waje wanda yake da alaƙa da su wani ma'aikaci ne waɗannan matan da suke aiko mai saƙonni abokan aikin shi ne matan wasu ne can gidan aure ko kuma su ‘yan mata ne ba su da aure amma a ma'aikatan shi tun da yana da alaƙa da su sosai sai su turo mashi kowane lokaci suna kira wata ma in ta ji salula tana ƙara ta mijinta kwatsam sai ta ɗauka musamman in ya shiga ban ɗaki ko ba ya kusa da ta ɗauka alo sai ta ji muryar mace ta kawai sai ta ce munafukin Allah yau Allah to na asirika na kama ka inda shi nan babu ruwanta wannan bayyar ta ji ta mace ƙauna shi ce wata ‘yar gidansu ce wata waye oho ba dai muryar mace ba wata ba ma ta haƙurin ta ida jin me ke faruwa da ta ji muryar mace kawai sai ta buga salula ga ƙasa ta ce bari munafiki ya fito ya jira in ya hito shi nan ta yi bala'i ta yi kata'i sai hakan yi sanadiyar lalacewa aure wato ta rashin kimci da rashin fahimta akwai akwai ma'aikatan gidajen radiyo da gidajen tele waɗanda suke faɗi da bakunansu suna cewa wallahi wasu lokuta irin yadda ake buɗe layi kowa ya kira wasu lokuta in mace ta kira ita tana tambaya ce take yi har malamai ma masu karɓa fatawoyi tambaya ce take amma matayya tana can ta kusa mutuwa da baƙin ciki saboda salon yadda take jin wata kilan tana jin ita wannan matai tana gayin wasu kalmomi wanda ba ta jin daɗi tana ganin kamar tana da wata manufa ne ba akwai ma'aikata gidan radiyo wanda ya ce shi kullum in ya buɗe wayar shi a gidan radiyo ana kira to ran nan akwai ta tsakanin shi da matar shi duk in ya zo gida sai ta mai hisabi to ita wannan wadda ta kira ta ce kaza mi take ni ka san ta ne ya alaka ka da ita don haka sai ya sha hisabi da bincike ɗan uwa musulmi ire-iren waɗannan da sauransu duka suna cikin matsaloli wanda ake fama da su na wayan salula wasu daga cikin mata za su nemi cewa mijinsu ya bar salulan shi ba tare da ya samu da fasu ba ana kai ya sanya kai ya sanya abu wato lamba ta sirri wanda zai rihe salulan shi ya bar ta bude to shi kuma sai ya ga cewa a a shi yana da wasu dalilan shi wanda suka sa bai barin wayan shi a bude dan haka dole dai sai ya sanya mata kwat, dole sai ya samu da fasu to hakan sai ita matai ta ga cewa to akwai abin shakku akwai abin zargi inda mai gaskiya ne shi me yasa kullum ni ban san lambobin da zan danna ba in bude wayar shi sai ta dora shakkun shi wata macen sai ta dora matsa ma mijinta lalle ne ita ta san lambobin da za a danna a bude wayar shi in kuma bata sani ba to ya kamata ya bar salula a bude sai ce gumi ya faru shi yana da dalilan shi wanda ya gamsu da su cewa ya rufe salulan shi shine ya zaman lahiya ita kuma tana ganin a tana da dacewa a ce tana iya bude salulan shi duk lokacin da ta ga dama ta kalli abin da ta ga dama ta binciki abin da ta ga dama a ciki sai ya zama wannan ya zama kamar matsayin mukaddima ta fara rikici da saɓani da rashin fahimtar juna karshe abin ya haifar da saki yan uwa musulmi wato wasu lokuta a ɓangaren maza, wasu maza suna yawan binciken matansu, suna yawan yi musu bincike a kan kiransu da wawa suke kira da wa suke magana. Wasu lokutan kuma mace sai ta zama ita a gidanta tana yawan kiran abokaninta, abokaninta mata tana yawan kiransu tana magana da su, ko kuma tana yawan kiran gidansu tana tattaunawa. Sai shi mijin ya ga cewa ta yawaita, ya kamata ta rage. hakan sai sanadiyar cegumi da tattaunawa wanda yakan iya bayuwa zuwa ga rabuwar aure daga cikin waɗannan matsalolin na salula ‘yan uwa musulmi akwai lokacin da mata sai su yi waci da salulansu a cikin gida ma'ana salular ta shi miji ya kashe kuɗi ya sau mata salula mai tsada yana kallon ya kamata ya ga tana mutunta wannan salule amma sai ya ga ta yi watsi da salulan nan duk tsadar da ke gare ta kai wata ma za ta iya barin salule ga hannun 'yan yara marasa wayo su ɗauke ta su buga ga katanga su ɗauke ta su tulla cikin ruwa su ɗauke ta su kwatsam sai salula ta lalace idan salula ta lalace ko kuma ta mace gaba ɗaya sai ya zama na ita matai sai ta buƙaci a sau mata sabuwar salula shi kuma mijin yana kallon sakacin da take da rashin kula sai ya nuna ai ba zai sai mata ba ko kuma su tattauna game da haka ya mata haɗa kan wato sakacinta da yadda take waci sai a samu rashin fahimta su yi tsegumi murya ta ɗaukaka sama sai ya zama sanadiyar ɓallewa aure wasu lokuta ‘yan uwa musulmi daga cikin dalilan wato mutuwa auren na wannan salulai shi mijin ko ita matai za a samu tana bibiyar wasu mashahuran mutane kamar yadda a kwanukan ba da muka yi hudu ba bisa kan cin amana ta aure mun kawo wa'annan musallan wasu mashahuran mutane wannan ma watakila malami ne na fatawa a gari amma mashahurin malami ne yana rarraba lambar shi a gidajen radio da ina sai zamana ita matai tana ɗaukar waɗannan lambobin wasu mashahuran 'yan fina-finai wasu mashahuran mawaƙa wasu mashahuran kaza mashahuran mutane yawanci suna zama sanadiyar matan aure su zama suna da lambobinsu za ta iya yi mai bokal za ta iya tura mai tambaya in mijin ya ji ko da malamin fatawa ne na gari shi sai ya ɗauka kawai wannan cin amanan shi ne bai yarda ba ya za a yi ki yi ma wani mutum wato bokal ko ki yi mashi mesaj kina magana da shi ko ki ce tambaya ce shi sai ya ɗauka kawai tambada ce ba tambaya ba don haka ba zai taɓa gamsuwa ba ‘yan uwa musulmi akwai buƙatar ma'aurata su zama suna da basira su zama suna da fahimta su zama sun san yanayi da kuma wato salo wanda ya kamata su yi amfani da salulansu kassalulai su zama sanadiyar rikice-rikice, kassalulai su zama sanadiyar kashe masu aure, muna fatan Allah ta'ala ya sabukar mama da damuna mai albarka a cikin wannan ƙasai ta ta Nijar, muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki da bulbulo alkhairori da albarkoki a faɗin ƙasar mu ta Nijar, Allah ta'ala ya gusar mama da dukkanin wata damuwa da muke fama da ita a cikin ƙasar mu ta Nijar, muna ƙara roƙon Allah ta'ala da sunayen shi masu tsarki ya ƙara tabbatar mamu da tsaro da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar masu ƙoƙarin ta da zamna tsaye a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala kakka ba su sa'a masu ƙoƙarin cuta da zalunci da gallazawa bayan Allah a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah kai ya ba su sa'a Allah ta'ala ya kwaɓe tsare-tsarensu da shirye-shiryensu duk wanda yake shirya makirci akan wannan ƙasar tamu ta Nijar Allah ya mai da makircinsu akan shi muna roƙon Allah ya kare al'umman musulmi ya kare wato jama'ar musulmi a duk inda suke a faɗin duniya muna roƙon Allah ta'ala matasa waɗanda suke shiga harakokin ta'addanci harakokin zubar da jina ne Allah ta'ala ya fahimtar da su ya shiryar da su waɗanda suka riga suka yi nutso a ciki babu zancen dawowa su kuma Allah ta'ala ya kwaɓe sharrin su ga al'umma muna roƙon Allah ya kawo albarka da alkhairi ƴan kasuwan mu Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin su ma'aikatan mu Allah ta'ala ya sanya albarka cikin aikace aikacen su masu bara addu'o'i akan bukatocin su na alheri muna roƙon Allah ta'ala biya mun bukatocin mu da rahaman shi baki ɗaya wala haula wala quwwata illa billah sai da sallah